أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد أحييكم بتحية الإسلامية الطيبة المباركة تحية من عند الله عز وجل وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته satin da ya gabata muna ɗan ƙarin bayani akan ayoyi da aka karanta ko na inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqa fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu lakum min rabbihim وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين من أن يبياني ورقدوا أسات دي قباتا مكتي متاسى الذين ينقلون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون satin da ya gabata mu dan dawo baya fassara a gurguje Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah la yastahi Allah baya jin kunyan ya buga misali ay yadriba matsalan ya buga misali bai jin kunya ma ba'udatan abinda bai kai sauro ba kuma fauka ko sama da sauro fa amma alladhina amanu amma wadanda suka yi imani fa ya'lamuna suna sani annahu al'aqu min rabbihim shi wannan misalan daga wurin ubangijinsu ne kuma gaskiya ne wa amman ladina kafaru amma wadanda suka kafurta fa yaquluna su cewa suke ma za arada Allahu bi hadha matala me Allah yake nufi da buga irin waɗannan misalan yidillu bihi kathira yana batarwa da yawa shi wannan misalin wa yahdi bihi kathira kuma yana shiryar da mumunai da yawa dalilin wannan misalin wa ma yudillu bihi illa alfasiqina babu waɗanda suke bacewa ko baya batar da kowa sai fasikan mutane su ne irin wannan misalin ke sa su kama shakka game da musulunci suwaye Allah ya ce alladhina yanquduna hada Allah sune waɗanda suke warware alƙawarin Allah min ba'di mithaqi bayan sun kulla alƙawarin da Allah suka yi da shi shine muka ce alƙawarin kala biyu akwai al'ahad kubra alƙawari babba shine wanda muka ɗauki alƙawari muna gadan bayan annabi Adam alaihi salam وإذا أخذ الله وإذا أخذنا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون شاية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذرية وأسدهم على أنفسهم wannan shine asalin alkawari wanda aka dauka babban alkawari cewa za a bauta Allah guda daya da arna da musulmi da majusawa da kiristoci da kowa a wannan lokacin mun yi alkawarin Allah shine ubangijin amma da aka zo duniya shine zabi da ake badawa an jaye ku sai kaga wannan musulmi wata kuma mene wato arni kuma irin wannan ne ya faɗin Allah da yake ka zaba buka Allah ta budu illa wa bil walidaini Allah ya ce ya hukunta kar abota ma kowa sai shi iyaye kuma musu biyayya to ya hukunta kuma amma ke bauta ma wani shi to wannan shine alqada ash-shar'iyya hukuntawa na shari'a amma alqada al-kauniyya wanda ya hukunta dole sai an yi wannan arni da musulmi kowa sai ya bi ya tsara ma dan adam ya ci ya sha arni bi sai ce ya fasa saboda Allah ne ya umurce shi ya kaddara mishi gajiya da sauran irin wannan to wannan bai da zabi amma qada ash-shar'iyya wannan an ba shi zabi inna hadaydahu najadai imma shakiran wa imma kafura wannan na da zabi to su ne suke warware wancan alkawarin da sun yi wa Allah alkawari su arna ke za su bauta masa shi kadai lokacin da suke gadon bayan annabi Adam alaihi salam to amma da aka zo duniya fa sai suka bauta ma wani Allah madaukakin sarki sun saba wancan alkawarin sannan sai al hadis thani wa hiya sughra alaman kenan shine alkawari tsakaninka da wani mutum ne alkawari da shi sannan kuma ya saba to suna warware alkawarin nan sannan kafirai a duniya bayan wancan alkawari da suka sabawa Allah madaukakin sarki suna ma saba ma annabi sallama a mu'amalar su ta yau da kullum aura ci suratul anfal mai Allah yace inna sarra dawabi inda Allah na farkon asumul bukum alladhina la yaqilun walau alima Allah fihim khairan la asmahum walau asmahum la tawallahum muridun ya ayyuhal ladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wannan na farkon kenan waccan kuma na biyu inna sarra dawabi inda Allah alladhina kafaru fahum la yu'minun الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون إما تتقبلنهم Allah ya ce mafi sharrin halittu gaba ɗaya su ne kafirai waɗanda ake alkawari da su sannan sai su saba alkawarin su warware allazi na yankuru na hadar lahi min badi ne taki bayan sun kula alkawarin da Allah kuma sai su warware bayan sun kula alkawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su warware sai Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa in ma takhafanna min qaumin khiyana fanbib ilayhim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inin an yi alkawari da su sai su saba yasa ka koma cikin suratul ra'd a shafin abu mai alamu daidai kan yanzu fikin abu mai alamu annama unzila ilayka min rabbika la ku kaman huwa a'ma bayan Allah ya yaba musu alladina mumune ya gama ba su a bayani sai ce kafirai kuma su yankuduna ahada an gane maganan suna warware alkawari ne wancan abu mai alam annan wanzu da laika marar buka laika manuwa amma inda ma ya tazakar ulul albab allazi na yufuna bi adillahi wala yanquduna mithaq sune waɗanda mumune Allah yake cewa abu mai alam annama unzila ilayka min rabbika la kaman huwa ama yanzu a ce wanda ya yarda ya imani har cikin zuciyar shi abin da ake saukar maka na alqur'ani gaskiya ne daga wurin Allah madaukakin sarki ne yanzu kama da wanda yake makawo yasa wani gurin Allah zai ce kula lasta ladina ya'lamuna wal ladina la lasta la amma wal basir am hal tasawu dhulumatu wan nur am ja'alullahi shiraka khalaqu ka khalqi fatasaba al khalqu alaihim cikin suratul ra'd ma da skill kenan ko wannan gurin kuma yace wala amma wal bas wala dhulumatu wala wala dhillu wala wala ya wala amwat ba za su taba yin ɗaya ba yace da Allah ya ce wa'ancan mummunai ne alladhina yuquna bi ahdillahi wa la yanquduna al mithaq su ba sa warware alkawari su mummunai ke waladhi ne su nuna ba amara Allah bi an yusala wa yakhsawna rabbahum wa yakhafuna su'al والذين صبروا ابتغاء ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن تجري تحتها الانهار تجري جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubat da to ya gama da mumune kenan to bari a zo na wannan din allati alladina yankuduna hada lillahi min ba'di mithaqi wadanda suke warware alkawarin Allah bayan da sun kulla da shi wa yufsiduna fil ardi suke barna a cikin bayan kasa an gane maganin kuwa to Allah ya ce wa kalahum la'anatu wadanda suna da tsinuwa ne walahum su'udda suna da mummunan gida to kaga su ma an gama bayanin mummunai ko anan din ma mai Allah ya ce su waɗanda suka yi imani bayanin da Allah ya ce min rabbihim amma da nan kafari ba bai kulu na maza a ranar lahu bi hada su ma waɗanda suka yi imani yufuna bi ahadin lahi wala yaquduna suna cika alkawari ba za saba mene alkawari su kuma waɗanda suke kafirai fa yankuduna suna warware mene ma alkawari kenan ko Allah ya tsare mu da haka warware alkawari yana daga cikin sifa na munafukai Allah ya tsare mu wa yaqtauna suke yanki ma amara Allah bihi abinda Allah ya umurni da asadar da shi na zumunci an gane magana wa yaqtauna ma amara Allah bihi an yusala aw wasadar da shi wa yufsiduna fil ardi kuma suke barna a cikin kasa nan wa yaqtauna ma amara Allah bihi an yusala suke warware yake yanki abinda Allah ya umurni da asadar da shi na zumunci to maganganu ne wannan zumunci wannan na tsakanin wa da kani tsakanin ɗa da uba tsakani na da tushi ana maganin shi a matsayin zumunci an gane maganin kuwa sannan kuma akwai na addini wancan na jini ne wannan kuma na mene na addini su dukkan su ana umarni da sadar da su to su arna suna warware ko suna yanke wannan wannan zumuncin kenan yasa Allah madaukakin sarki ya bayani akan zumuncin aya ta farko a cikin suratul nisa me yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام a gurgutu da Allah ce ku ji tsoron Allah wannan da kuke yin magiya da sunan shi kuma ku ji tsoron yanke zumunci akwai riwaya da su karanta da wal arhami da kuma wal arhama an jaye ku kalla mu mimin din kawai ta da kalla arhama arhami yasa an gudu mana an fado da za a dawo mishi ba saboda in ka ce ya bi kaza ne to kaza ya bi shikenan kawai an zauna lafiya ma'ana wanda suka karanta da arhami ka san inda suka koma wanda suka karanta da arhama fata kenan ko nasaba su ma ka san inda suka koma to shine in ba wannan kuma ba wannan ai in ba wannan ba wannan ba zai yi wani ka to kaga fasarin guda biyu ɗaya ne yake ba da wannan da muke nema a gurin an gane magana ba ya tsauna ma bar Allah bi ayi salaba suna yanke abin da Allah ya burja sada da shi na zumunci to Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bihi wanda kuke magiya da shi kakan ce wani don Allah kaman wani don Allah kaman kuma yana yi aiko na'am yasa mun zasu mai ce na ta cika imanin shi wanda ya bada don Allah ya hana kuma don Allah ma'ana ya baka ne saboda ka roke shi saboda Allah an gane magana ba kuma irin namu wanda muke yi wani shi saboda ba ya kafa maka sai danna maka ya cuce ka ko kuma ya samu abin da yake so ya samu ko shi ka roƙe shi don Allah ya baka amma kai ya roƙe ka don Allah ka hana mishi to ga kai baka girman wayo kenan Allah madaukakin sarki to wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama ku ji baram dan in je muku yanda ake so a gane wurin wattaqullaha suna Allah da mai kare wasalin wattaqullaha fata ko allali ta sa'alu na bihi wal arhama ni mutum da mai ta kare kamar ka ce ne wattaqullaha wattaqul arhama anji wattaqullaha allali ta sa'alu na bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya da sunansi an gane maganar kuwa wal arhama da zumuncin da kuke magiya kakan ce wani ka duba yadda muke ni fa kaninka ne kana magiya da zumunci an gane maganan kuwa kuma yakan maka ya tuna a gaskiya fatun da uwa ɗaya uba da ko kuma ɗana ne wannan sai ya maka kuma to wancan kuma wal arhami ku gane bambancin ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya da shi da kuma zumunci ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya da sunan shi kuma ku ji tsoron yanke zumunci a yau sama ba da ne ku wannan magiya da shi magiya da zumunci magiya da shi yanke zumunci an ji aiko? ai da bambanci ya sa aiko? wancan ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya da suran jikon cewa da don Allah kamu wani kuma yace ka duba yadda muke da kai fa ni fa kanin ka ne kaga yanzu da magiya da zumunci yake a mushi an gane magana to wannan kuma na biyu shine ku ji tsoron yanke zumuncin da ke tsakaninku an gane maganar kuwa to Allah subhanahu wataala to in ka karanta da wattaqullaha allazi tasaaluna bi wal arhami to kaga mun shaidin ya fito kenan ko Allah ya sa mu dace shine nan Allah subhanahu wataala sannan anan kada sama cikin suratu Muhammad ne Allah yake cewa afala tadabbaruna alqur'ana nan am ala qulubin akafa dawa innal ladina taddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum alhuda shaytanu sawwala lahum wa amla hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi tatimna wa tuqatti'u arhamakum kaza mun da muke so mu gani ce kuka barna a cikin ƙasa kuma kuka yanke zumuncin da Allah ce ulaika alladina la'anahum Allah to waɗanda suke wannan yanke zumuncin sune wanda Allah ya tsine musu an gane magana sannan mazala sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wanda yake so Allah ya sa mu rayuwa albarka kuma ya ja kwanan shi wal yasil rahimahu to ya sada zumuncin shi an gane magana mu koma isan najashi da su Ja'far lokacin da bala'i ya yi bala'i tashin hankali ya tashin hankali azaba ya yi azaba wulaƙanci ya yi wulaƙanci a maka kenan ba farko farkon musulunci ya ga annabi da kai shi ya ce ma sahabbai ku yi hijira ku je habasha akwai sarki kirista na jashi baya zalunci kuma bai yarda ai zalunci a ƙasar shi ba ai kaga da suka je an tura abubuwan asu lokacin yana kafin da shi da yayan Khalid bin Walid na mance sunan shi su je su ba shi cin hanci su ce mishi yara ne suka gudu daga wurin iyayensu an aiko mu ka ba da su to ai da najashi ce ba zai bada ba sai ya ji na bakin yara da aka zo ai shi jafar ya ce musu ai a bashi ya yi jawabi a madadin sauran wannan kuma za ka duba suwar mai haya ta saba akwai abin da muke so mu ciro ne ya ce ka yi bayani ai ba aya kawai ya fara ruwanta ba a'a cewa bayan su su abu a sun gabatar da bayani ya kuma ji cewa an ce ne iyaye ne da kakanni ana bautan gumaka haka aka taso aka rayu an girma da sauransu an shiga ana cikin wani yanayi sai wani muhammadu ya zo ya kalwo da wani addini wai shi allah ɗaya ya zo da shi yana raba ɗa da uwa yana raba ɗa da uba yana rabawa da ƙaniya duka dai irin wannan maganganun su zama matsaf sai ce to kai kai bayani ya ce to ɗan ya inna alhamdulillahi ya rabu na yanzu ya ce mu ranka ya daɗe kunna na ƙaunin ala jahiliya na budul asnama ya ce mu mutane ne wanda muka yi rayuwa ta jahiliya kafin mun zala salama muna bautan gumaka muna shan giya muna yanke zumunci to kaji inda muke so mu ba an gane maganin kowa ya ce a kulul ƙauyi min na ta'i mai ƙarfi yana danna mara ƙarfi haka muke rayuwa mai kuɗi shi ne kullum a sama mai mulki kullum shi yake cutar na ƙasa an gane maganin kuwa duka ya gama karantawa ya ce kunna ala zalika muna irin wannan rayuwar ta dabbobi idh ba asa ilaina rasula sai Allah ya ko muna wani wanzo na rifu nasabahu wa hasaba mun san dangin shi mun san asalin shi shi annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam shi yana ce mana mu bauta mu Allah daya yana hana mu shan giya yana ce mana musadar da zumunci kishin wancan gidan ko sannan yana ce mana da mai kuɗi da talaka da sarki da mabi duka ɗaya ne an gane maganin kuwa mana kar wani ya zalunci wani da ta shi to ai wannan addinin kuma shine ma dinu malai ya kama da nan nabi isa alaihi salam sai ce to akwai wani abu da ka haddace cikin shi wannan da ake saukar ma annabin naku shine duba ya ga kirista yake magana da shi karanta mishi maryam ya cinye shafin farko ya cinye shafi na biyu na uku ma sai da ya kusa sai da ya kawo zalika isa bin maryama wannan shine isa dan maryam kenan kawalal haqqi alladhi fihi yamtaruna magana ta gaskiya wanda suke shakka game da shi ai kafin ka ce me sun jika bangon bible din nasu da suka zo za a yi mukabala saboda ga qur'ani yana bayanin kisan haihuwar ba annabi isa alayhi salam da kuma waye maman shi bere din kaga ai yaron ya san ta kan dawa da ya fito wani gurin ne ya karanta kuma ai ba zai ɗauko su daga abin nan ɗin ba to mu shahidin mu dai duk da muke so mu cire anan annabi yana umurtar mu da musadar da mene tunda su wannan suna warwarewa kenan ko shi kuma wancan abin zargin me Jafar yace na qaul arhama muna yanke mene zumunci to shine kafirai suke yi su kuma mummunai fa yufuna bi ahadillahi wala yanqudunal misal to kuma Allah yace fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum kuka yanke zumuncinku to kuma Allah ya ce me shi me zai faru yace walaikan ladina la'anahum Allah waɗanda su ne waɗanda Allah ya tsine musu wa asammahu kuma ya makantar da su da kurmuntar da su an gane magana kurumtarwa na rashin ji kenan ko wa ma bisaro me makantar da ganin su ina yanke zumuncin matsala ne kuma daga cikin siffan mutanen banza shine yanke zumunci to menene zumunci an gane maganin kuwa annabi yake cewa yin maka ba shi ne zumunci ba ta zo mun zo maka eh ba shi ne zumunci asalin zumunci mai lada ita ce wacce shi wancan baya so a kai kuma kake so a yi wannan ita ce asalin wanda ake so ka je mishi ya ki zuwa maka ka mishi alheri ya yi maka saka maka an gane maganin kuwa ya ma mu galibi namu biki ne ina ga daura aure nawa ka zo min to ka to shikenan ka ban bashi kenan ko baka ban kosisi ba mun gaisa ne ka zo aiwo to ranar da naka ya tashi ne ma zan yi zan ce maka mazan mu da matan mu haka yake bin yake yasa mahangan shari'a daban mahangan mu kuma rayuwar mu da muke daban su Allah ya ba mu ikon gyarawa to ya ce to ya za a kai ta ci gaba da bibiyan wanda kake an gane kake ma yana kin ma ba sai ka kyale shi ba tunda ba dole a ciki shi dan ne maka wannan karatun kai da ma kana zumuncin da yi saboda wani to shi kuma Allah ba yana kallo ba kun gane magana amma idan kana mai zumunci ne saboda ganin ido ko ko ko ko ko sai ka an samu ne matsala amma kai saboda an Allah kake mishi yasa wani taki zai je daga hadisi ingantacce zai je wani kauye kusa da su zumunci mala'ika aka turo a siffar mutum ya ce kai na zuwa ya ce can kauyen ne gurin wa gurin wani mutumi na ne me za ka je zumunci zan je saboda wani ya ce kawai dan Allah ne kawai nake so je in gaida ya ce to Allah yana ce in sanar da kai cewa kana tafiya a farfajiyar aljanna wannan rayuwar tafiyar da kake mana da zaka fada ka mutu a nan ko wucewa ne ki ga ina saboda wannan mene zumunci dan wa zai je shikenan sannan a dama ko hagun wato ainihin sirafi an gane magana shekul islam wani jami'a cikin lamiyan sai yake cewa kaza sirafi wadda fauka jahannama fa muwahidun najib wa akar muhammadu yace haka sirati za a kafa shi wannan bridge din gada wanda ya fi gashi cdd ya fi aska kaifi to a damun shi ko hagun shi akwai kugiya a bangaren zumunci ne ita wanda bai zumunci to za ta tafke shi kuma idan ta fizge shi daga kan wannan bridge din gada kawai za ta saki ramin wuta ne a ƙasa wutan jahannama ne kuma wa in minkum illa wariduha Allah ya ce ba wanda isa shiga aljanna sai ya biyo ta wuta duk wanda ka ganshi aljanna ta wuta ya biyo har ka'idan take duk wanda ka ganshi aljanna ko da annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta an ta wuta ya biyo ba wani gurin da zaka zagaya ba a zagaye ka zan ka zagaya ta nan ka zagaya ta nan kila baka sarrafi ko zaka je ka hau kan gada kila ka wuce ko baka maka fito ba kenan ko to ba wani gurin da ka isa ka bi a duniya a lahiran ma gaba daya ka shiga aljanna sai ka biyo ta wannan wa'in minkum illa wariduha ba wani cikin ku face sai ya gangara ta wutan jahannama ya wuce aljanna birji ne yayi to akwai zumunci su kuma abin da suke yake na wanda baya yi kawai za ta tafke shi ne sai ta daga burin ta cire shi daga kan wannan birji gada in ta cire shi wannan sakin da za ta yi ramin mutum jahannama ne to tana yi tana ji mai ciwo in yana sada zumuncin ana yi ana dai a taba a buga to idan ta ja din ai Allah ne ya ba ta umarni ko to ba za ta iya fuskewa ba zai ta ji mai ciwo yasa wani zai haura duk rauni amma in dai an haura shi kenan an gane magana shine the last gate duk wanda ya haura sarati to duk wani rikici na tashin alkiyama har da gama duka an gama inda ka zama wani zai to ai ana awo eh duk wannan awo ban an gama gaba ɗaya duka an gama duk waɗannan bige-bigen da za a yi anan to sai the last shine bridge wannan gadan duk wanda ya haura shikenan ya fita yasa wani magabaci aka ce mishi da kafanka ɗaya ta haura saradi kenan ɗayan kuma tana kan gada a ce maka ka zaɓa zai ce shi a ɓatar da shi kawai ne da ya ce saboda bai sani ba kar wancan ɗin ta jawo wannan na bayan ta jawo na gaban ya dawo yana wutan jahannam Allah ya tsare mu da haka zumunci shi ne idan mutum yana zumunci so Allah subhanahu wataala wannan kugiyar ba zai sa ta kama shi ba kuma ba a tsallake ko mutum ya ɗauka ko wani dubara da za ka yi ba wani dubara da mutum zai Allah ya sani alladhina yanquduna hadallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala na zumunci kenan ko wa yufsiduna fil ardi kuma suke banna a cikin ƙasa barnan kalabi akwai na arna akwai na munafikai akwai na arna akwai na su arna dama wannan normal baka da matsala su su dama mabarnata ne tashin farko mai suke ma Allah bauta ma wani shi tare da kuma shi ya kai musu duk abin da yake musu amma suke bauta mu ne wanda kuma ko da lokacin rayuwa wannan dan adam bai yadda da wannan ba ni ni ne babanka ni nake ciyar da kai nake shayar da kai nake ma kayan sallah lafiyan ka nake kula da shi duka local one kenan abin da nake nufi da local one ya ba ka kawo mishi allura ka kai shi wajen likita ya wuce ka amma asalin lafiyan wake bayar kai iyakar ka fita nima ya baka ka zo ka bayar a dafa ya wuce haka amma asalin mai azurtawa to misali a matsayinka na local one wanda kake yin abin da kake na ittika da asbabu ba ka yadda ka gama wannan wahalar ɗanka ya rika buwa gonan wani ba waya ne kana mishi wannan wahala amma shi kullum da safe gonan wancan yake zuwa ya miya yake kuma ya dawo gidanka ya ci abinci da rana kaki ba za ku daidaita ba in fulani ne a ce kullum kai ne abincin shi kai ne komai amma zai je kiwo can gidan kuma ba kodugo ba kawai da zuwa musu yake yi kyau za ka taka mishi birki ba ka ce ba fa zai yi ba saboda ne ni ne wahala da kai wani ne yake morinka ba haka bane shi ma Allah yake wahala da arna yake kula da su da komai amma kuma suna bauta ma wani shi su shi wani shi yake morewa tunda bauta Allah yake wato su suna ma wani Allah da haka wanda suke bauta ma shi yake cin moriyan bautan nasu yanzu asalin mabarnata kenan wannan kuma asalimai wal kafiruna hum zalimun Allah ya tsare mu wa yufsiduna fil ardi suke banna to su kuma na munafikai sun wanda ai muka karanta a baya ko wai zakina lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu barnan da suke yi ne daukar sirrin mummune da suke yi duk abin da aka yi ma'ana musulunci ya wayi gari ba shi da sirri duk abin da aka tattauna yana kunnin arna me aka yi ciki me ake ciki suna wannan kuma aka ce musu suna barna sai sai su gyara suke yi ta ba za su bari abin ya nan ba haka suke rayuwarsu wani lokacin ma su je su haɗa kai da arnan ma a cutar da mene banda ba da zu yanzu kamar lokacin da annabi sallama ya kace ma waɗancan arnan da suka yi mai warware alkawari da shi da suka yi an gani na zaman lafiya ya kulla da su a lokacin da ya zo madina to sai suka warware suka kai hari suka suka suka suka annabi sallama ya ce musu to su bar garin ai kaga bayan an gama mitin akan aje a zajeje ba su umarnin ya je ba su umarnin su munafikan ne suka zaga suka ce musu kar ku je an gane magana la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum wallahi in muhammad ya ce zai fitar da ku ma za mu bi ku wala in kutintum an ce za a yake ku la nan salannakum wallahi sai mun taya ku munafikan ne ba suke ce ma arna masu hoton uzayu da su Yahudawa Uzairu ne nasu dan Allah. Kiristoci ne suke cewa Masihu dan Allah. Allah ya ba mu labari cikin suratu At-Tauba ko wa qalat al-yahudu wa Uzairu ibn Allah wa qalat an-nasara Masihu ibn Allah. To masu cewa Uzairu dan Allah ne ba wai waɗannan munafikan da suke alula su sallah kuma su suke taimakon su ba. Ka ko da bannin da ya wuce wannan to shine sai su ce inna inna ma nahnu muslihuna Allah ya ce wa yufsiduna fil ardi suke barna a cikin me tun ka koma kuma na cikin suratul muhammad fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu kenan yake zumunci ne ne barna ne in kuka yi barna an gane magana wa tuqaddiu arhamakum Allah ya sa mu dace yasa mu zama da za gane mai sada zumunci ne ka gane shi a musulunci shine overall gaba daya ko amma kuma suka ce safiya ya ammata rasulullah ya ke safiya kwankwan manzan Allah kaga ya kira zumunci a yawar kun gane maganin kuwa sai kaji ya ce babbana babbana tare da kuma shine yake da rankin din shugabancin tunda shine dan sakon Allah kuma za su salama duk duniya yana girma musulunci duk yadda za a yi yana na azumunci yana na azumunci saboda me duk da yan uwanta na jini amma kuma idan musulunci ya tashi kuma to nufi ba a wannan dan gane abu talib kafin yi wa fati an ji da kaga yana ta kokarin ya za a yi kalmar shahada ko to kuma tun da ya mutu bai kalmar shahada ba ko ka san bai ji kan kabarin ba ya kira sayyidina ali ne ce dauki baban shi je rubi saboda wannan kuma harka ne ake ta musulunci ba zumuncin jini ba ne Allah ya sa mu dace yasa abubuwan da suke mutum ko da yana da dan uwa arne akwai abubuwan da yake na zumunci ne na jini amma akwai abin da yake na addini ne mutum kuma ba zai je ba ba zai je rufa-rufan gawansu ba addini ne wannan an gane magana ba zai je yawon daura aurensa ba wannan addini ne irin waɗannan abubuwan sun kuma da yawa ana zuwa ko to ka tambaye ni ni abin da na faɗa maka abin da na sani na shari'a ne su kuma yake ka tambaye su su kuma su faɗa maka abin da suka sani na zubo Allah ya samu dace ko abin da wasu ba sa gane abin da shari'a ta kace a yi shine za a yanzu kaga musulmi a aure kirista wannan nungar ne har yanzu wannan ba wanda ziyararta ma kun da akwai maganganun malamai cewa da farko ai da ba musulman ne da yawa da sauransu amma dai shi ayan ba ba wani aya da ta soke ta in gano ga in ta cika wannan sharɗin mutum ya aure ta ba da matsala domin kuma abin da ya tashi na na bangaren addini da wannan fa babu alaka no compromise ne kawai shi yasa Allah ya ba mu mutanen Nabi Ibrahim da shi kanshi yace lokacin da suka ce mutanen inna bura'u wamma ta buduna kafarna bikum wabada ba ku gane ba fa a yau ta da muna cikin musulunci muna rayuwa shi yasa ba ma gane wannan yaran kamar fa a ce ni da Nuruddin ne kanina in ce ba ni ba ka ila za ka fi gane yanzu yaran saboda kila addinin ba ɗaya ba to mun tunda duka musulmi ne sai ga to da za ka ce ba ni ba ka to kila ta faɗa kuka kenan ko a'a wannan alakan ta musulunci ne ta yanke gaba ɗaya yasa su sabai suna gane yaran kuma har yanzu bangaren kamar saudan inda suke kudanci za ga arni a gida daya musulmi haka dai suna rayuwarsu to idan suka gane wannan aya sai sun fi aiki da ita saboda mu me yasa saboda shi yana tare da dan uwan shi na jini inda ko yanzu za kalla dangantaka ta jini tana fawa a jikin mu ba haka bane to amma sai Allah ya ce yanke ta saboda addinin ba daya ba yasa irin waɗannan ayoyin da dina amanu da take zuwa ba ku mai kuwa na kuma aure a an gane maganin kuwa mista abul kufra alal iman kuma ya tawallo ne kuma wala kuma zalim kudin kana aba kuma abra kuma wane ne an gane duk galibi mutun nan musulunci muka taso a cikin shi irin wannan yaran mu cika gane amma daga wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya kaninka wanda kuke tare sai Allah ya ce sa'ad da ka yanke wannan zumunci me yasa saboda baya addinin ka da haka uwanka ne amma kuma uwa ya harkar shi su kaga mu in ka ce za ka yi wannan ai mu a musulunci a yanzu duk da mun taso a cikin musulunci ne kai ka saba mu Allah ne ma za ka yanke zumuncin dan uwanka ne kun gane magana amma kuma waɗanda su su kishiyan mu ne suna irin wannan rayuwar su za su fi mu gane wanda yake da imanin na gaskiya zai irin sayyidina Umar ba da dan uwana in yanka zai yi da Mus'ab cewa baban shi tana da kuɗi ku daure shi sosai kanin shi ne wansu dai wansu da to kaga ai ya yanke kenan daga mene Allah ya sa mu dace shine Allah ya ce ulaika humul khasiruna wadannan sune asararu a duniya da lahira Allah ya tsare mu yaqulu Allah ta'ala inna Allah la yastahi ay yadrim masala Allah madaukakin sarki na cewa baya jin kunya ya buga misali misali ma ba'udatan ay mislu kana masalun kana misali kowane iri ba'udatan sauro ne ya buga da shi fa ma boka ko sama da sauran listimalil amsali alal hikmati wa idahi laqi saboda shi misalin da Allah yake bugawa na cike ne da hikima ai ba kawai yake buga misali din ba an gane magana inda yake buga misali in ka kwanta a karkashin kasa akwai magana an gane magana mu dawo nan cikin suratul ghashiya Allah ta kari sun ni Allah ya ce afala yanzuruna ila ibli kai fa kulika je ka duba bayani akan wayar rakumi ai ya buga misali afala yanzuruna ba za su kalli rakumi ba kai fa kulika yadda muka halice shi rayuwar rakumi daga take din ya ɗibi kuzuri ya wane ne duka a cikin shi duka in ka zauna kawai ya ishe ka karatu shi da ya halice shi ya san menene ne sai ya ce ka duba shi mana wa ilal ardi wa ilal sama'i an gane magana duka yana buga to shi malam yake cewa lishtimalil amsal a alal hikimati saboda shi duk misalan da Allah madaukakin sarki ke buga akwai wata hikima ga rashin gasa ilimin ka ya kai ka san wannan ko ko bai kai ba kai ne dai kawai baka sani ba hikimatu ne a ciki da haka shi ba zai ji kunya ya buga misali cikin abin da yake dauke da hikima ba an gane magana shi dan adam ne ilimin nayi sai tsaya a daidai sai ce to ba hikima ba a cikin wannan ba a akwai hikima kai ne dai baka sani ba din yana buga misali yanzu kamar ka dauki irin azuma din nan da yake buga misali da ita a cikin suratul nahl kenan ko can shafin da wallahu anzala min sama'i ma'an kenan ko fi zalika da ayatu wa awha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali buyutan min ash-shajari wa mimma ya'rishuna ko kuma cikin radul azan jidu bayanin mala bakar gumi yace idan ta tashi daga nan hanyar ta kai Lagos ta hanyar kuma za ta dawo kai in ba hikima Allah madaukakin sarki ba ya za ta iya wannan duk markwadawan da wannan da wannan radul azan ila bayanin qur'ani mala bakar gumi Allah ya ji kai shi eh so mushahidi shine lishtimalil hikim amsal alal hikima saboda misalan da Allah yake buga a cikin Alkur'ani cike suke da hikima wa idahul haqi da kuma fito da gaskiya da haka ba zai ji kunni buga wannan misalan ba tunda akwai abu da ake nema wallahu la yastahi min al shi ko Allah bai jin kunya ya buga misali kuma bai jin kunyan gaskiya yasa Allah cikin suratul azab ne yace game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in takun allazi anama Allahu alaihi wa lam ta amsik alayka shafi na shida kenan amsik alayka zawjaka wattaqillaha tukfifi nafsika mallahu mubdi watakshan nasa wallahu haqqu an taksha to sai ka sake kuma can shafi na takwas kuma ya ayyuha allazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ay ya'dana lakum ila ta'amin ghayra nazirina ina walakin idza duitum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nifina li hadith inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fa yastahi wallahu la yastahi min al-haqi an gane magana mana ma ya ce shi Allah bai jin kunya ba da ya ce inna Allah la yasahi ya yadri masalan bai jin kunya to can ma da Allah ya ce kuna shigan ma annabi gida ku daina annabi yana ji baya so amma shi yana jin kunya ne muku magana saboda lokacin musuluncin tarereya ake yi da ya fara za ce kora yake yi da Allah ya ce to shi Allah Allah la yasahi min alhaqi Allah bai jin kunyan gaskiya da ku daina shigan mushi gida sai dai an kira ku cin abinci Allah ya samu da ya ce wallahu la yastahi min alaki Allah baya jin kunyan gaskiya wa ka'an fi hada ko ko yawa kamar koda ya kasance a cikin wannan misalin ne da ku kuke ganin bai dace a buga da shi ba jawaban liman ankara darbal amsal kamar a cikin wannan akwai jawabi ansa kenan liman ankara darbal misal ga wanda yake inkarin buga misali da aka yi fil ashiya il haqira akan abubuwa waɗanda suke marasu daraja an gane magana to shine ko da ƙasa da sauro kuma ba Allah yake cewa ya nasu dubi wasalin fasami ula ba na lazin ta da'una min dunillahi la yakulku dhubaban wa law istama ula ba sannan kuma kada su cikin suratul ankabuti a shafin daga shi kaga wa izifi 40 ta sama me Allah yace مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت وإن أوهن البيوت لبيت فلا تدربون أقوم أسكي سورة النحل كين النحل كين إيه كان النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى ما في شرك ولا تدربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم ضرب الله مثلا الذين ورزقناه منا رزقا وهو ينفق من السر هل يسأل فلا وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وكل اينما يوجهه لا ياتي بخير اليس هو ومن يهد الله على صراط مستقيم انا yake buga misali a cikin alqur'ani a gurare daban-daban da haka shi bai jin kunya shine malai yake cewa waka annafi haza kamar a cikin wannan misalin da kuma magana da Allah yayi jawaban liman ankara darbal amsal kai ansa ga wanda yake inkari musu cewa buga misali fil ashiya cikin abubuwan da suke alhakira ma masu daraja ba ne shi a wurin shi ba su kamata a buga misali da su ba wai tira da Allah fi dalika da kuma fito na fito da Allah a cikin haka cewa Allah bai kamata yi wannan ba walaysa fi dalika mahallu i'tirad malan yace cikin wannan ko ba wani abun a ce za a yi fito na fito da Allah har ana ce mishi bai dace yi haka ba an gane magana bal huwa min ta'limillahi li ibadihi wannan yana daga cikin karantarwa Allah da yake wa bayinsa cewa akwai wani abu a karkashin ƙasa akan wannan da na buga wa rahmatihi bihim da kuma jin kansu da yake Allah ya ji kanmu fa yajib an talaqqa bil qabul dole ne kuma yake akan bayi su karɓi wannan abin da ya buga da an sa wa shukur da godiya a matsayin misali kuma akwai hikima a ciki wali haza qala da wannan dalilin ne ma Allah madaukakin sarki cewa yi fa'amman na zina amanu amma waɗanda suka yi imani su baya alamuna suna sani har cikin zuci annahul haƙƙumin rabbihim cewa wannan misalin gaskiya ne daga wurin ubangijinsu yake fayan famuna sai su fahimci misalin wa ya tafakkaru na fiha sai su tsaya su yi tunani su gano hikiman da yake cikin wannan misalin da Allah ya buga an gane fa in alim idan suka san mushtamalat alaihi abin da ya kunsa ala wajhi tafsil a dalla dalla izdata bi zalika ilmihim hakan sai ya kara musu ilimi an gane magana wa imanihim kuma ya kara musu imani wa illa idan ko ba haka ba sun kasa gano hikima an gane magana alimu to sai su sani annahu annaha haqqun cewa wannan misalin ma dai gaskiya ne hankalinsu ya kasa kamowa eh sai su yarda cewa Allah ne kuma akwai hikima a ciki wa mashtamalat alaihi haqqun da kuma abin da gaskiyan ya kunsa wa in khafiya alaihim wajhul haqqu fiha ko da dai wato fuskan gaskiyan ya koyi a gare su basu gane ba li ilmihim saboda sun sani shine li ilmihim saboda sun sani bi anna Allah lam yadribha abata Allah ba zai buga misali kawai haka ba karazibi an gane balil hikimati bare ba a'a akwai wata hikima wata take ta ƙarfi wa ni'matun sabira da kuma wata ni'ima wata take abin icewa an gane magana asalin sabira nan ya ce an gane Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa ammal ladina kafaru amma kafirai waɗanda suke butulu shine ma'anan kafirci rufewa fa yaquluna su cewa suke ma za arada Allahu bi hadha mathal to me Allah yake nufi da buga irin wannan misalan faya atari duna sai su rinka fito na fito waya ta hayyaru na sai su rinka rudewa su arna kenan faya duna kufuran ila kufure sai misalin da Allah yake buga ya kara musu kafirci zuwa ga kafircinsu na asali kamar dadal mu'minuna imanan ala imani kamar yadda misalin ya kara wa mumunai imani akan imaninsu abin da ya kara musu kenan ya kara musu imanin ala imanihim su kuma ya kara musu kaf kufran ala kufurihim wali hadha qala dalilin wannan ne Allah ya ce yudillu bihi katiran wa yahdi bihi katira dalilin shi kenan fa hadhihi halul mu'min wannan halin mumune ne wal kafirina da kafirai inda nuzulul ayatul qur'aniyya ya fito maka da abun fili wannan shine halin da mumune suke ciki da kuma halin da kafirai suke ciki inda nuzulul ayatul qur'aniyya a lokacin da ayoyin alkur'ani ke sauka su mummunai ayoyin na kara musu imani su kuma kafirai ayoyin na kara musu kafirci kala ta'ala Allah madaukakin sarki cewa yayi a wani gurin yace wa idza ma unzila suratun idan aka saukar da wata sura a cikin alkur'ani fa minhum daga cikin kafirai man yaqulu akwai wanda kewa yake wa ayyukum zadatu hazihi imana cikin kuwaye ne wannan ayan ta kara mishi imani Allah ce fa amman ladina cikin suratul tauba kenan ko a shafin karshe fa amman ladina amanu amma wadanda suka yi imani fazadahum fazadatum imanan wannan sura din da yana da aka saukar da suke tambaya ko to wannan suran kara musu imani take wahum yastabshidu suna bushara ma wa junansu akan alherin da ya sauka wa amman ladina fi qulubihim maradun wadanda cikin zukatansu akwai cuta na kafirci da cuta na munafinci cutan guda nawa kenan biyu su fa zadattum rijisan ina kara musu kazanta ne da kafirci ila rijisim zuwa ga dattinsu da kafircinsu wa matu sai su mutu wa kafiruna suna a kafaransu fala a azamu ni'matan alal ibadi min nuzulil ayatul qur'an wallahi babu wani mafi girman ni'ima da Allah ke saukarwa bayinsa kamar saukar musu da ayoyin qur'ani da yake ah to ba duhu bane wa tasimu bihabillahi wa dhkuru ni'matallahi إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على سفا حفرة من النار ما أدليل القرآن فا لألا يكي سوكر فا فأنكدكم أنكان مغانا كوا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم وإن كانوا كشيتا نقوما وإن كانوا من قبل لكي da suna cikin bata bata saboda ba a yin Qur'ani da yake sauka yasa malam yace mafi girman ni'ima da Allah yake wa bayi shine saukar musu da yan alkurani saboda zai fitar da su ne mu sake goma can Allah yace kitabun anzalnahu ilayka me yasa ai ce li tukhrijan nasa min adh-dhulumati na jahilci kenan ko ila nuri bi izni rabbihim ila siratil aziz al-hamid ko Allahi alladhi lahuma cikin suratul ibrahim kenan ko Allah yace littafi ne muka saukar maka amma an tambaye shi me yasa sai ce ali tukhrijan nasa saboda ka fitar da mutane min zulumati daga tuhun jahilci idan nuri zuwa ga haske na imani ta hanyar wannan saukar da me nake littafi na alqur'ani kenan to shi malam yake cewa babu mafi girman ni'ima wa bayi da Allah yake yi kamar saukar musu da ayoyin qur'ani ko ruwan sama bai kai wannan ba saboda abinda ruwan sama yake shine ya za a yi ya gyara ma ka ji daɗi ka ci ka sha ka wanka ka sha ka ji daɗi abin da yake kenan ma'ana zai kokari ne gyara ma wannan gangan jiki jasa amma imani na qur'ani shi kuma zai gyara ma lahiran ka ne muku ayin wannan ni'imar ta saukar da ayin qur'ani ya fi ni'imar ruwa ma duk da waje an nami da ma'i kulla shay'in mene amma duk da haka bai kai ni'imar alqur'ani ba yasa imamul kahfani sama da shekara dubu yake cewa al-maliki al-andalusi yace wa mata umirta bi bid'atin aw dallatin fa rubbi dinika akhir al-buldani addin ras al-mali fastamsik bihi fa dayahu min a'zam al-khusrani yace da kaga wani yana so ya ja ka zuwa ga bid'a ko kafirci yace wallahi ka gudu da addinin ka can mafi nisan duniya kamar tambaye shi me yasa Allah gafarta mana yace addinin ras al-mali addinin ka fa shine jarin ka kafitan dinka fa dayahu kai watsi kai sakaci har kafitan jarin ka ya lalace wanda yan kasuwa za su fi ganewa ko me yake indi dan kasuwa mai wayo ne jarin shi yake protected saboda bai ya san idan ba jarin nan ba wanda zai zai sai to ba kaya to shine mafi tsadan darajar ka shine addinin ka da kaga wani yana ma wasa da addini gudu kawai ya Allah yake cewa game da waɗanda suke zama a garin arna kuma ba na samun sararin addini na ladina ta tawfa mala'ikatu zalimi qalu fi kuntum qalu kunna musadafina me mala'ikatu suke ce alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha yasa wancan hadisin da yake magana lahitar ta ba'dal fatihi an gane maganin kuwa saboda mai imamu nawawi ya ce in ka koma cikin riyadu salihina ya ce da yana sarar darul islam to da ita ma ta zama gidan musulunci ya ce amma ba ya kowar wancan kuma hijira din na karin kafurci ba za baka addini baka tashi ka koma can wannan hijira har yanzu yana har kiyama ta tsaya dama ai ana hijira ne daga maka koma madina gidan musulunci ko ta yanzu ita ma ta zama to shine annabi ya ce nuni ta yi an gane maganin kuwa to amma wannan ba ya kowar cewa kana garin da ba baka yi addini ka tashi a nan ma yanzu wannan hijirar ta rana Allah ya samu dace so shine nan mu koma wurin malam kenan da yake cewa ko babu wani girman ni'ima gaba ɗaya kamar yadda Allah yake saukar mu bayi irin da ya saukar musu da ayoyin alkur'ani wa ma haza takuna liqaumin mihna tare da wannan takan zama jaraba shine mihina an gane maganar ko ikhtibar imtihan kenan an gane magana ba ku gane me yake cewa shi idi cewa fa yake yi gaba ɗaya abin da Allah yake saukarwa gaba ɗaya wa bayi gaba ɗaya babu girman darajar wato ayin alkur'ani su ne ni'ima na ƙarshe an ce mana ruwa ma bai kai ba an gane magana sai ke ce to amma tare da wannan ni'imomi da Allah yake saukar na ayoyi shi kuma amma kuma ayoyin su kan zama mu wasu jarabawa kuma sai da su daɗa kafirci suke yi a saukar da ni'ima su kuma daɗa mene kafirci suke yi kun gane maganar shi ko ya ce ma haza tare da wannan kuma ta kuna liƙaumin tana zama ma wasu mutane mihinatun a kaga ya kawo shi lamun ne a gurin aiko na kira ya kawo ta takan zamto ma wasu mutanen mihinatun jarabawa wahiratun da kuma ru'u ɗimuwa wa dalalatin kuma wannan ayoyin duk ni'iman da suke dauke da shi sukan zamto ma wasu kuma bata Allah ya tsare mu wa ziyadatu sharrin ila sharrihim kuma yana ƙara musu sharri ne zuwa ga sharrin su
dole yana tsana musu ne suna ƙara gudun alqur'ani an gane maganin kuwa suna ƙara gudun ni'imar musulunci suna ƙara gudun hasken da ƙur'ani ke ɗauke da shi
malam yake cewa wali kaumin minha an ji aiko ji larabci wato larabci shine ke cike da fasaha lokacin thought ke nan ba ya ce mihina ba yana zama mutum ne ke nan jarabawa ku to nan kuma sai ya ce minha kun yi abin da ya ce kuwa mihina na sai ƙara mai nake nan nunin mana min ha an gane magana kuwa yau vacance kenan yana zamtu ni'ima an gane magana ki samu waɗanda suke samun scholarship da sauransu haka suke ce mu abun ai kaga wancan ya ga musu mihna wanda kuma ya zama ne min ha a ɗan ji wanda kuma yana zama wasu mutanen waɗanda ba kafirai ba kenan ko su wancan ya zama musu mene ma mihina ko na kawo da gani na ne na malamin takun likomin mihina ko wa hiratun ba wa dalala ba wa ziyadatu sharrin ila sharrihim ba wa likomin minha kun ga nun da ko yana zanto ni'ima kishiyan wancan kenan ko falala ne kuma alheri ne wa rahmatun da rahama haka wancan mihina daban minha da mene daban Allah ya sa mu cikin wanda Qur'ani ke zama shiriya gare su dan ba musuluncin ba munafikai su ma yadda kan kafirai haka yake an gane magana kuma kanka ce to ai muna sallah muna wane ne to ai kuma suna yin munafikan da haka roƙon Allah shine kawai fita tunda akwai ayoyin Qur'ani wanda kawai imani ne zai fitar da kai amma kwakwalwa ba zai iya tuno hikiman da yake cikin abin ba kun gane magana so kaga su munafikai a wannan lokacin duk abin da kwakwalwarsu bai iya capturing ba to su sukan kafirce mishi ta can ƙarƙashin ƙasa mana misali annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a gazwatul khandaq an gane khandaq ko ya dai sunan nashi ma gazwatul ne azab ai da ya sari dutsen nan da Salman al-Farisi suka kasa fasa shi me ya kabbara yace a nuna mai zai ci Iran ya sake kabbara yace a nuna mai zai ci Farisa ai munafikai suna wurin ai su gefe suka koma su ce kaji Muhammadu ko na so ne ka gane ai shi annabi salama an mushi bishara ne ko abin da annabi ya faɗa gaskiya ne ai ko tunda wa ma yanti kwanili sai an mushi wahayin yake faɗa ai ko yawwa da kuma can faɗin da yace an bashi qur'ani da qur'ani irin sa kenan ko so sai mu koma can ai gefe suka koma kaga wannan bishara da annabi ya su ya zama musu sharri suka ce yankin larabawa ta manke ce arewacin najeriya sun taho kanmu mun kasa yadda zamu da su wai sai ana kiran america da china kaga yanzu wannan magana da annabi ya zama da wasu mai kenan ya zama musu jarabawa ya zama musu musiba dan wannan karyata annabin da suka yi ya kara fitar da su daga cikin yana da cikin musulunci tunda je ka duba la ilaha illallah wannan littafin da wannan malamin ya rubuta ta ai daga cikin sharadin annabi muhammadin rasulullah akwai tasdiqu bi ma khabara akhbara dole mutum ya yi da duk abin da annabi ya bada labari dole ya gaskata idan mutum ya ce ya gaskata wani sashin ya karyata wani sashin bai yadda ma annabi Muhammad sallama jakada ambassador bane na Allah madaukakin sarki a bayan kasa to kaga su ma munafikai suna ciki dan wani zaka ce to ayi addu'a Allah ya tsare mu karin Qur'anin ya zama sai na san gane kan abu ah gashi ana saukar da Qur'anin da dumin shi yadda arna suke ƙara kafirci haka munafikai ke ƙara musu munafunci suna ƙara gudun Qur'ani an gane magana so da aka kasancewa mutum musulmi akwai wasu ayoyi a Qur'ani da dama wanda imani ne kawai mafitanka dan abin kokalwanka duk yadda zaka yi tasawur din shi hankalin da Allah ya baka bai kai ka gane ba shi wanda ya lice ka bai buɗa ma ta yadda zaka iya ganewa ba yanzu misali galibi idan azo ana buga misali sari ila makfaratul rabbikum majalatan abda samatu atu idan lil muttaqina da cikin suratu ali imran kaga imani ne kawai zai kai ka wannan kai ga ku gaggawa zuwa ga aljanna wanda fadin ta fadin san mai da kasai ne to zaka fara tunanin to aljanna irin duniyar nan guda nawa to ya Allah ne ce irin kun gane magana sai ka kokolonka ta kasa mene kamawa sannan sake dawo da kai cikin suratul rahman ya ce wani man kafa maqama rabbi duka kare kasa kuma sake cewa min dunihi ma fa bi ayi ala rabbikuma kun gane magana to ga irin waɗannan ayoyin mumuni shi kawai nashi taslima ne kawai an gane yake kawai yadda kawai shi ke da ya zauna lafiya to shigo munafiki yana bibiya to shi kuma garin bibiyan kuma sai ya fara shakka da ya fara shakka kuma ya fita daga cikin tafiya Allah ya samu dace ya zaka ka gane baka gane ba ya dai inganta kawai shine tambayar ka na farko annabin ya fada eh tabbas ya fada eh kai kai na Abubakar na yi imani ba shikenan ba dai ka fita kawai shikenan siddiqun kenan ai Ahmad sahibul gharar ladhi huwa fil magharat wan nabi islani ani Abubakar ladhi lam yaktalif misan ina fi fadlihi rajulani وشيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمام صدقا بلا بطلان نعم sai yake cewa duk da haka yana zama tuma wasu mihina ko wasu kuma yana zama su mene minha ko Allah ya sanya mu cikin wanda yake zama su minha din wa rahama wa ziyadatu khairin ila khairi kuma yana ƙara musu alheri zuwa ga alherin su na da wa subhana man fa wata baina ibadihi sarki ya tabbata ga wanda yake sanya fifiko an ji aiko yake sanya fifiko a tsakanin bayinsa da bil hidayati wal idlal ya kuma keɓanta kanshi kadai da shiryarwa da batarwa kun gane magana idan da wani Allah ya mallaki shirya da an yi Najeriya kun gane magana to ko shirya na bayani annabi salama ne aka bashi shirya na bayani amma ba na tawfiki ba ne da ta shi magana sai ya ce ka je yin zala ko ya ka maganin kinana shi da Allah ya ce ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen sura shafin ƙarshe an gane maganar kuwa wa kadhalika wa ina ilayka ruhan ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran hadi bi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wallahi kai kana shirya zuwa ga hanyar Allah bi kakkan shirya hidayatul bayani a maka bayani ka gane gaskiya to annabi karshe ne amma ka karɓi gaskiyar kabi da wannan kuma innaka la tahdi man ahbabta kun gane maganar kuwa shine ake ce mana salama wanda kai ka so ya shirya ba hannunka dan idan da wannan tawfiqin na hannun sayyidul wujudi da Abu Dalib ya mutu a musulmi tunda ya mishi bayani kuma 100% ya gane abinda Muhammad yake kai gaskiya ne to amma dacewa ya karba fa innaka la tahdi wallahi wa innaka la tahdi wa innaka la tahdi innaka la tahdi ah la tahdi ba ka shirirwa kuma wallahi kana shirirwa haka la tahdi ila siratil hidayatil albayan ne la tahdi mana hidayatil tawfiq ne an gane magana to shi wannan fadin malam ne da yake cewa tsarki ya tabbata ga wannan da yake banta kanshi da shiryarwa da kuma batarwa Allah madaukakin sarki kenan ko da wani shi yayi tarayya ta shi a ciki to da an yi Najeriya an yi Najeriya ba ka da ta kala bayani ko da an shiryar da wasu an kuma wata da ne yawo to amma da yake shi kadai ne shi kuma al'adun shi ne sunan nashi kuma sufan nashi da haka cikin hikiman shi ne kawai sai ware wasu sai shi da su yasa idan ka ganka da neman musulunci kawai na ka godiya ne to kai ka san ba cin hancin da ka bayar da shi da kai da gudulak da kai da tom da kai da duk wani arni duka fahimci kuke da shi rami biyu ido guda biyu baki sama da ƙasa komai da kake da shi yana da shi amma shi in ya mutu a haka wuta da shi kai kuma in ka mutu a haka aljanna za ka shi azaba za a mishi kai kuma ni'ima za a shigar da kai Allah da ana ba da wani abu na cin hanci ai da masu kudin arna su za su fara ba da ku alif lam ra ko na'am cikin suratu a hijir kenan aya ta uku me ce rubama yawaddu alladhina kafaru law to da bai daba ba suna na cikin mene ga wani arnan yana ta son musulunci amma har ya mutu a yana a kafirci Allah ya samu dace da haka ba wata ni'ima da Allah zai mu bawa kamar musulunci babu ne kai yasa da dama wasu yan siyasa suna hauka da shirme wai sun karɓi mulki wasu sai rinka koyewa su bakar a rinka jingina zuwa ga musulunci su na kowa ne dama aka yi na kowa ne amma kar a jingina ka zuwa ga musulunci saboda ka samu mulki alaji to ai musuluncin ne ya samar da kai saboda aure aka yi aka haife ka da dan zina ne kai da ba wannan magana yake ba kaga ai tashin farko zuwan ka duniya da kake bukan kirki saboda kasancewar ka wani da ne na aure aure me ya samar da shi to shi ne amma sai ga mutum yana ta kokorewa ba sun san ka musulmi suka zabe ka ba su arnan da kake so ka dada da musu ina samu da yace to shi ne malam nan yake cewa mene wa ziyaratul khairi ila khairihim ke sai yace fa subhana man wa fawata bayna ibadi ko sarki ya tabbata ga wanda ya sanya fifiko a tsakanin bayansa Allah muna godiya wan farada ya kadaita shi Allah kenan ko subhanan kenan ko bil hidayati da shiryarwa wal idlal da kuma batarwa yasa da za ga da shiryar na hannun shi ne gaba daya ce ma annabi sallama da ya annabi ya hankalin shi ya tashi fi suratul an'am wa in kana kabura alayka iradun bayni sab'atan tatri na faga mil asul lama fatatihum sai ce walau sha'a mene la nasa to sai ka sake koma cikin suratu yunus kuma shafin second to the last an gane maganin kuwa walau sha'a rabbuka sai ce la'amana man fil ardi Allah ce da ubangijinka ya ga dama da duk wanda yake rayuwa a bayan ƙasa duka zai musulunta da ba za a samu wani arni ba to da ya so ya tsara ya ware guda biyu fa sannan sai ka sake koma cikin suratu kuri shafin ƙarshe can kuma yace walau sha a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima wa lidhalika khalaqahum kaji dalili da ubangiji ka ya ga dama da ya sanya gaba ɗaya mutanen duniya al'umma guda ɗaya musulmai yasa ka je ka duba alaqida na Fawzan Fawzan ya kawo magana Abdullahi dan Abbas ya ce lokacin da Allah ya saukar da Annabi Adam alayhi salam daga janna zuwa ƙasa kenan ko sai da aka shekara dubu Allah dai kawai ke bauta muwa sannan sai wannan kadarar ta zo na su wanda da ya busa da ya wuka da nasara auliya su kai ta mutuwa a shekara daya to daga baya ke dan yace ya kamata ai hotunan su yara su rinka tunawa jikoki sun taso a ce kaga wannan bawan Allah ne to daga da ka fara to kaga dai da duka dai tsarin ubangiji ne ko Allah ya mu da yaje yasa wadanda suke cewa wai an ce Allah yana tan al'arshi yana controlling din duniya ya zai haka ya faru to ai su sun manta ne shi fa kafin abin da zai faru ya faru ma ya riga ya san da shi to waye mutum ba zai control din shi ba kun gane magana shi duk abin da yake faruwa a yau da gobe da jibi har ranar da zai nada sama yawma nafis sama ka tayyi sijil lil kutub wani kira sun karanta da kitabi ko kama badana awwala khalqin wa da na laina inna tukka har zuwa ranar fushi ya riga ya tsara da ko me yake faruwa dama wai kai tsarin shi ne yake hawa to wanda ya tsara abin da yake faruwa a duka duniya shine zai kasa control din kenan ko na abu da zai iya faruwa out of sense ta tunani cikin Allah ba da buke sarki kenan me wancan tunanin kenan ba yake wannan tunanin kun gane magana wai an ce Allah yana saukowa sama ta daya na duniya nan a ƙarshen dare one over three na ƙarshen dare to can sama ta biyu ta uku ta uku ake control din shi kaga wawa shi bai san kafin Allah ya halicci duniya da shekara tukunnai ya tsara abin da zai fara duniya tun daga ranar da ya halicce ta ranar da zai daɗe ta ba kuma akan ta akan wannan tsarin suke tafiya kun gane magana yanzu wanda yake da wannan planning din shine zai wani abu zai kuce mishi shi kafin ya faru dama shi ya tsara ya faru ai ma'ana kamar yadda ya baka labari ce da ya ga dama dukkan mutanen da suke rayuwa a duniya yadda ka ga mala'iku haka za mu rayu ba wani mai sha'awar ya saba ma Allah amma da bai tsara haka ba fa jahilin filar da mene khalifa sai mutanen kala nawa akwai mune akwai mene kafirai to kasancewanka musulmi shine abun godiya kullum mutum ya salla Allahumma inni as'aluka al-huda wattuka wala fafa ya muqallibal qulub sabbit qalbi sabbit qulubuna ala dinika sabbit qalbi ala ta'atika duka ruwaya ne guda biyu Allah ya sa mu dace liqaumin bihina ko wa wa ziyadatu khairin ila khairihim ba fa subhana man fawata baina ibadihi wa anfarada bil hidayati wal idlal ko thumma zakara hikmatihi wa adalihi fi idlali man yadillu to karka tafi kana cewa to su waɗancan da aka yi su kafirai da waye da waye malam yace zo ka ji thumma zakara hikmatihi sannan sai Allah madaukakin sarki yayi bayanin hikimansa wa adalihi da adalcinsa fi idlali man yadillu cikin batar da wanda duk yake bacewa daga hanyar Allah madaukakin sarki fa kala sai Allah ya ce wa ma yudillu bihi illa alfasikina ba wanda yake bacewa da wannan misali da kalman adalla yudillu ne an gane maganar kuwa akwai dalla yadillu akwai adalla yudillu wannan ko bangaren na haure an ji yawwa ba wanda yake batarwa da shi misalin da yake yi illal fasikina ma'ana Allah baya batar da kowa da misalan da yake bugawa sai dai fasikai to sune sai ya batar da su da wannan misalin ai alkharijina an ta'atillah sune waɗanda suka fita daga yi wa Allah da wannan shine fassarar fasikai fasiki na bahaushe mazinaci wannan maganar shi an gane maganar ko alfasikina alkharijina an ta'atillah sune waɗanda suka fita daga yi wa Allah biyayya yi mishi da'a almu'anidina li rusulillah waɗanda suke taurin kai wa manzannin Allah to su ne suke yake batar da su alladhina saral fiska wasfihim waɗannan da ko fisku wasfihim waɗannan da su fasikanci rashin yi ma Allah da'a ya zama sifan su ne fala yabghuna bihi badala ba sa neman canji da wannan fasikancin nasu to da haka ne sai a basu da shi kaji dalilin da yasa yake barin su a cikin mene bata su suka janyo ma kansu kenan ko yasa Allah yake amgama da samudawa fa amma samudu fa dailahu sai suka ne fastahabbu al'ama al-huda Allah yake amma samuda mu mun zaba musu shiriya su kuma sai suka fifita bacewa akan shiriya shikenan sai muka bar su ba ga bayar kafare sukan gane gaskiya an gane magana abin yana fito musu kamar rana da azhar ai da me Allah ya ce game da su Abu Jahl yace fa innahum la yukazibunaka kai ba sa kareta ka to in baka kareta wanda yazo da labarin ba ya kamata ka gaskata labarin shi ba ba da magana walakin zalimin bi ayatin Allah yajhaduna to suna yin musu game da shi kenan malam yake cewa na kau da gani na fa wala yabghuna biha badala ko fan qadat hikmatuhu ta'ala idlalim to sai hukuntar cikiman Allah madaukakin sarki ne ya batar da su kawai li'adami salahiyatihim lilhuda saboda ba su dace ba aji ko li'adami salahiyatihim saboda rashin dacewar su lilhuda ga shari'a shi yasa Allah kawai sai basu a haka saboda basu dace da ita kamar tada kamar yadda hukunta fadlihi falalan Allah wa hikmatihi da hikimansa hidayati man ibtasafa bil iman shiryar da wanda ya sufantu da sufa ta imani Allah ya tabbatar mana da namu yasa annabi Yusuf a lokacin da ya gama samun duk abin da ya samu da ni'imar duniya mai ce rabbi kada atitani min wa allamtani min tawilil fatir samawati anta wali fi dunya wal akhirah sai ce ne tawaffani muslim saboda shine da last ni'ima suka Allah ya karɓar mutum yana musulmi tawaffani muslim wa alaikini an kuntum shuhada iz hadara yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا sannan hankali shi mene kenan ya kwanta saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu bil khawati abinda Allah yake kallo da mai mutum ya cika Allah ya karɓi mu muna musulmi shine ni'ima ta karshe an gane maganin ko yace li adami salahiyati lil huda su kafirai kenan ko kamar ta da fadli wa hikmati ba hidayati man ittasafa bil imani ba wa tahalla yayi kulliya kenan bil amal saliha da ayyuka nagari Allah ya samu zama ayyuka nagari sune kwalliyan mu wal fiski nau'ani shi fasikanci da ake magana ba an ce wa mayu dilli bihil fasikina ba fasikai malam yace wal fiski nau'ani shi kanshi fasikanci da ake magana kala biyu ne akwai nau'in mukhrijin min ad-din akwai kalan fasikancin da yake fitar da mutum daga cikin da'ira ta musulunci cycle din musulunci Allah ya tsare mu ma'ana mutum da aka kira shi da wannan salan to ana nufin tsarni ne wa huwa al-fisqi al-muqtada lil khuruji min al-iman shine fasikancin da yake hukuntar da fita daga imani kal mazkuri fi hadhihi al-aya kamar wanda aka faɗa a wannan aya din ba ya ce wa ma yudilli bihi lil fasiqina ba to shine yace na wannan aya wa nahuha da makamancinta wannan ayoyin da suke magana akan irin wannan wa nau'un akwai kuma nau'i kala wanda shi gairu khalid mukhrijin min al-iman gairu mukhrijin wanda bai fitarwa daga imani kama fi kauli ta'ala kamar yadda ke cikin fadin Allah madaukakin sarki da yace ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun da cikin suratul hujurat kenan ko a shafi na biyu ko yawa ya ku waɗanda suka yi imani idan fasiki ya zo muku bi na ba'in da labari fata bayyanu ko Abdullahi dan Mas'ud ya karanta da fatan tabbatu an gane Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani in fasiki ya zo muku da labari ku yi bincike an gane magana fata tabbatu ku tabbatar da labarin duka da ne an gane magana so Allah ya samu dace to wannan da aka ce fasiki ma'ana nufin kafiri bane sahabi ne zo da labarin an gane magana fasiki wannan an bashi kalmar fasikanci ne saboda mene sai an tabbatar da labarin gaskiyarta sannan ya ci gaba da zama a mumini na gaskiya to shine mala yake magana wannan da ake maganar fasikai nan na cikin inna Allah la yadribu kafara yake magana amma kar ka je kuma ka ce in ji hakun fasikun kafiri kenan a musulmi ya zo da labari a hakki na musulunci sai kun bincika ku gano gaskiyar magana an gane magana yana na fasiki kuma ba musulmi ne sai da shari'a ba Allah kan kira wasu laifuka da fasikanci ba an gane magana mu koma can ya yi wanda zina amanu la yi suka kawo min kawo ya ce ma a sa'an ya kunu wala nisa'un min a sa'an ya kunna wala talmizu wala talmizu an fusa kunko wala ta nabazu sai ce mene bi salismul fusuku badal mallam ya tubba Allah ya sa mu dace an ce lokaci yayi ko sai ya sa mana alama inda za mu tashi sun ma wasafar fasiki na ku fakara allazi na yin kuduna a hadar lahi min badi ni zaki Allah ya sa mu dace inda muka yi daidai Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada kuskuren kuma da muka yi daga gare mu ne Allah ya yafi mana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم آت نفوسنا تقواها زكي أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى والمغفرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين